بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا هكا أقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahama shi da tausayin shi ya nuna muna wannan lokaci mai tarin albarka yau muna da yau muna 20 da nawa ha ishirin da shida ha muna ishirin da shida ga watan shimada ula jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai insha Allah ta'ala ga goma ga watan sha biyu miladiya shekara dubu biyu da ishirin da uku in ya inganta wannan kuma insha Allah ta'ala shi ne darasinmu na goma sha biyu insha Allah a cikin wannan littafi mai suna siffatu salatun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tuffa salla annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min at-takbir ila taslim tun daga kabbara harama har zuwa sallama ka annaka taraha kamar kana ganin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam taken karatun namu shine karatun hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi aka ɗaya zama lahiya ga musulmi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da kuma fassara daidai da kuma aiki da daidai satin da ya wuce muna bayani inda malam yake ce muna anniya malam ya ce sai saki lamba ƙasa ya ce wa niyya abinda ake ce wa niyya niyya al'asr shine kai nihin za ka yin abu yace fa yahduru al-musalli fi zihnihi zati salatun wa ma yajibu at-ta'arud lahu min sifatiha az-zahariyya wal gharbiyya wa ghayruha malan yace niyya abinda ake ce ma niyya shine mutun ya ruhata kai ne zaka aikata abu yace mutun zai sa a kan shi zai yi zai yin sallah kaza to daga yazo da ya niyya yayi ta a cikin kanshi ba a buƙatar ya furta niyya ya ce Allahumma inni nawaitu kaza nawaitu kaza malam yace zai kudurta niyya ne tare da ni tare da kabbarin shi yace wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam yace annabi ya kasance ya kuli yana cewa innamal a'malu binniyat ai kowane aiki bai tabbata sai da niyya wa innamal likulli imrin ma nawa kuma kowane mutum yana samun sakamakon aikin shi ne daga abin da ya niyyata lokacin da za a yi shi yasa ai dogon hadisi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ce masahabban shi man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi sai ta kuma man kana hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atan yankiha sai ta fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi annabi yace to duk wanda ya kasance zai hijira ne daga makka zuwa madina dan taimakon addinin Allah da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lallai wannan sakamakon shi shine yana wurin Allah subhanahu wa ta'ala yace amma wanda ya kasance zai yi hijira ne dan kasuwanci ko zai yi hijira ne daga Makka zuwa Madina dan ya je ya armu wata annabi yace to shi sakamakon hijirar shi daga abin da ya dawaita akwai wata bazawara ko wata budurwa da kace so ta yi hijira ta sai daga Makka ta je Madina sai kace kai ma barka hijira alhali ba ka yi hijira bane saboda addini ka hijira ne saboda ka arme ta to kai duk ladar da ake ba masu hijira ba kada muna fahimta kaji an ce ai kasuwar kaza Madina tana ci sai kace to tunda ina wannan kasuwar bari ni in hijira daga Makka in je Madina dan in samu kasuwa in samu kuɗi to kai ma da alkhairan da Allah yake ba muhajiruna banda kai amma a zahiri kai niyya ko kai hijira amma Allah ne kadai ya san da wata niyya ce kai kai hijirarka to shi yasa ai uwa ita niyya nan ita ce za ta taimaka mana kan ayyukan mu na yau da gobe muna fahimta shi yasa innamal a'malu binniyat da abin da za kai to kai niyya dan Allah annabi yace ka san wa sakamakon aikin ka shine abin da kai niyya da shi wanda hadisi ya zo na annabi Muhammad hadisin Abu Hurairah yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yana bada labarin hadisi yana faduwa yana suma daga ya ce annabi ya ce sai sahabin nan ya zubi kan zai yace mutane guda uku da Allah subhanahu wataala zai mu hisabi ranar tashin kiyama yace na daga cikin su akwai masu kuɗi akwai malumai akwai jarumai masu mulki daga yace mutum zai rera karatun alqur'ani mutum zai yi tawazi ya karanto ayoyi ya karanto hadisai amma ba da Allah yayi ba sai Allah ya ce kai la ilaha illa Allah Allah ce na yace Allah na karanta littafin ka na karanta hadisan ka nayi wa'azi sai Allah ce eh kai danwa yace Allah nayi dan kai Allah ce ka zabta kai kariya kai ne za a ce kai ka iya dan haka sai wutar jahannama la lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi yace mutum zai rinka ciyar da dukiyarki Allah ce ka ciyar da dukiya kai ta mata al'umma kai danwa yace Allah na idan kai Allah yace kayya kake kai ne da ake kai mai taimako ne dan haka sakamakon ka kai da ake kai mai taimako ne ai an gani ba ka da lada wurin Allah subhanahu wataala da mijadi wanda ke yawo yana daga kalma Allah yana jihadi amma kuma sai zama ne jihadin nashi ba da Allah ya shi ma wannan bai da sakamako to Allah subhanahu wataala ya tsare mu baki daya kuma Allah ya ba mu ko duk abin da zamu yi ibada mu kyautata niyya ya zama na zami ne tsakaninmu da Allah zami ne muna masu neman sakamako wurin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ya bada labarin wasu bayan shi inda suke cewa inna ma nud'imuku liwajhillah muna ciyar da ku danni dan neman yarda Allah bi suka ce la nuridu minkum jaza'an ba mu son sakamakon komai daga wurinku wala shukura kai mu ko godiya ba mu bukata daga wurinku kaji duk sadakar da aka yi da Allah baka bukatar sai an gode balle ka jira sakamako amma sai ka jira cewa ni na mawana kaza su wani na musu kaza ko godiya ba wanda ya muni kai yanzu wani in ne ya kamata a ce ya mance ba da Allah yayi ba wanda ya da Allah yana jiran godiya ko ba haka nan ba ni kake jira kai Allah ya amsa kawai suka ce la nuridu minkum jaza'an ba mutan sakamakon komai daga wurinku wala shukura kai mu hatta godiya ma ba mu bukata daga wurin muna fahimta uwa kun ga wannan wani ma'auni ne na auna ayyuka mutum zai yin taimako sai ka gina cewa ai suwa na butunci gari siya aka yi kinan da musa kaza ko su zo su same ni shi mun godiya ba ga Allah ya yi ba kenan da a yi mishi godiya ne duk wanda ya abu da Allah bai bukatar sai ka gode mishi kai hasali bayan Allah na kwade suna abu ma ba su ko a gane su suka yi mu har yanzu wani in ya tashi taimakon zai sai ya bari kana tsakiyar mutane gabas yamma kudu arewa sai ya hido ce ma amshi saboda mi saboda a gane wai shi mai taimako ne la haula wala quwwata to kaga ya asara wannan taimakon nan to ƴan uwa niyya abu ne wanda yake mai muhimmanci shi yasa annabi yake kowa yana samun sakamakon aikin shi ne dangance da mi da abin da ya yi nawaita malai to wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim wa gairuhu ma da wa'ansu su suka rawaito wannan hadisi yace huwa mukharrajun fi irwa mara albani yace na rawaito na na yi takhrij wannan hadisin a cikin littafi na irwaqul jalil fi takhrij ahadith manar sabil hadisi na 22 sai malam yace at-takbir shine kabbara yace summa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annan muhammad sallam ya kasance yastaftihu as-salat bi qawlihi allahu akbar allahu akbar annabi yana buɗe sallar shi da cewa Allahu akbar ah malai yace wa amara bi zalika mutii salatu haka annabi sai yayin wannan mai bata sallar shi umarni yake cewa kai ka saurara in zaka buɗe sallah ka buɗe sallah da Allahu akbar kama ta addaba malai yace kamar yadda wannan bayani ya gabata wa qauluhu wa qala lahu yake ce mishi mai ga lamba da kafa ya take sai to wannan hadisi Imam Muslim da Ibn Majah sun suka rawaito wannan hadisi sai malam yace wa fi wa fil hadith a cikin wannan hadisi isharatu ila annahu lam yakun yastaftuha bi nahwi qawlihi nawaitu an usalli kaza kaza malam yace a cikin wannan hadisi ishara ce na cewa annabi bai wuce sallah da Allahumma inni nawaitu salatu kaza fi kaza fi kaza fi kaza kaji da ni annabi yake buɗe sallah shine Allahu akbar yace bal haza haza min al-bid'i ittifaqan yace wannan yana ɗaya daga cikin bid'a ittifaqan jummalin man duniya sun yarda bid'a ne sai yace wa inna ma yace wa inna man wa inna ma ikhtalafu fi annaha hasanatun aw sayyi'a sai dai inda suka yi sabani wai sun ce wannan bid'a mai kyau ce ko mara kyau akwai bid'a mai kyau menene dalili masha Allah malam yace wa nahnu naqulu mu kuma ahlus sunna muna cewa inna kullu bid'atin inna kullu bid'atin fil ibadati dalala duk wata bid'a cikin ibada bata ce yace li ummi qawlihi malam ne dalili yace saboda hada annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kullu bid'atin dalala dukkan bid'a bata ce wa kullu dalalatin fin nar dukkan bata kuma ba inda take kai mutun sai wutar jahannama Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare to yanzu mutun nawa ne zai sallah da insha Allahumma inni la yutu salatu kaza la yutu salatu kaza wa wani zai iya rasa sallah ma saboda nawaitu nawaitu nan kaji shi annabi kawai kabbara yake yayin sallah wani in ya zo ta Allahu akbar Allahumma inni wa ta lima yana rukuni duk sai ya gano wannan abubuwan sannan ya a ai da mun bayyanci bayyana suke yi to wannan ba karatun annabi bane ba karatun annabi shine za a buɗe sallah ne kawai da kabbara harama niyya tana cikin zuciya ba a bayyana ta wannan abun bid'a ne ita kuma bid'a dukkan ta fata ce ba wani wanda ya ce akwai bid'a mai kyau a addini saboda annan Muhammad sallallahu ya ce kullu bid'atun dalala dukkan tabata ce to ba wani ɗan siyasa na malamai da zai cewa akwai mai kyau in yace akwai mai kyau shi ma wahayi ake mishi kenan shi ma ya koma annabi ko kun sani ba in ta ahmadiyya ne in shi ne shikamakon annabawa ko sai ce shi wancan wahayin da aka ma'annaba an soke amma su yanzu shi yanzu wahayin da aka mishi akwai bid'a mai kyau sai mu ce to ya ire-iren naka ku sai ku bid'a mai kyau mu karata annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ishe mu haka ake so duk musulmi ya tsaya kaka yazo ne ya kawo ma da wata ciwa-ciwa ga addu'a yanka ka zaka ce Allahumma inni nawaitu zuhur in ya kawo ka ce Allahu akbar ina nan karati duka babu shi malam yace innahu lallai annabi sallallahu yana cewa yana cewa wannan mai bata sallah ka sani la tatimmu salatu li ahadin minan nas hatta yatawadda arwa sallar ɗayan ku ba za ta taba cika ba har sai yayi arwalla fa yad'u wudu'a mawadi'ahu sannan yayi arwalla yadda aka ce yadda aka karanta da arwalla yayi ta ثم يقول سنن يتي الله أكبر يلي كده يبوده صلى da kabbara harama to nan kuma kabbara ma mutane biya ba su iya ba wani zaka ji yana cewa Allahu akbar Allahu akbar wannan sabo yake yi kawai wani cewa yake Allah ba a gashi ba a tambaya ce shin wai Allah na ma mai girma ne a ban gane ba duka shi Allahu akbar bai da ja sarkin makka ya taba tsige wani wani ladani kan jan da yake yayi yawa har inda ba ajaja yake saboda dadin ne kuro da yake wani kiran sallah in kaji ka ce ba ma kiran sallah bane ake yi sai zuwa can ka ji wani abu yayi kuma a yi magana su ce sunna ce subhanallah ko ba haka yin bane ba kada ka sa an danne zuwa sai zuwa can so sannan kaji wani na cewa wani cewa ma yake yi Allah mai bayan ganguna wani cewa yake Allah mai katan kai wani da gaske ya ake ana cewa Allahu akbar ita kafin in ba a yi mata fataha tana da sukun ne wani cewa yake aka aka yake cewa wannan kuskure ne kuma ba ka jin shi ma kamar yadda muka ce ka ce a kana tambayawa kenan kamar mai kiran sallah ne sai yana cewa a shahadu Allah ilaha illallah cewa ke wai jama'a kun shaida ba abun bauta wai jama'a kun shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah tambaya yake shakka yake wai ko ba abun bauta da gaskiya a shahadu shi wai kun shaida ba ku anna Muhammad Rasulullah ba a gane ashhadu yake ba a shahadu ba shi yasa kaga mai yawanci ladaran da suke da suke kiran sallah in ka samu ladani dari bai wuce biyu ko uku wanda suka je aka koya musu kiran sallah wani ladanin da ka amshi sallah bai iya gane lokacin azhar ko lokacin la'asar wani na da ya ƙwari kiran sallah aka zo kai lafiya lokaci bai wuce abin da naji an kira ai ba ni na hali kiran ba kaji shi ya ji an kira mutane da yawa ba su gane lokacin azuhar ya shigo yanzu in ka auna azuhar in ka kai azuhar tarajar fa ka jata in ka kai azuhar tarajar ka jata ka je ka diba ka ga wani lokaci ne lokacin azhar ko har ya tawa za ka ga sha biyu da ɗan mintuka da ya har lokacin azhar ya yi ai mun gane da ake gane rana ta yi zawali ko to wallahi yanzu in ka zo lokacin tarazar za ka ga rana hatta kusa ma kai ka inuwarka hatta kusa kai tsawonka to wani lokaci ne zaɓaɓɓen lokacin sallah azhar daga inuwarka ta hifa koya ne lokacin azhar ya shigo to uwa uba masu kai tahajji da wani abu karfe uku ko ta dai lalace a annan muhammad sallam cewa yi aikin da yi kowanne shi ne as-salat fi awwali waqtiha shine kai sallah a farkon lokaci wannan uwayen namu da ke galgajiya suna bani mamaki su ke koya mana a akdari gashi nan lokacin sallah amma kuma wanda aka yi ba su aiki da karatun su ko ku gane ba akdari gashi nan ha ko ku amma ya aka yi su ba su aiki da karatun alaikum salam a yawa ai anan yankin mu daga ka kai igiya ka zama alƙali ka zama malami duk wata fatawa ko ta abubakar sun kasa kukun warware masu ƙoƙari ne suke kaiwa su yi jawahir da filim su yi askari siwa ne siwa ne siwa ne ne amma da ka kai igiya ai ka kai su da wasu muntaha ka zama babban malami yanzu yanzu idan ka yi ijiya ana magana ɗalibai su shigo ka ba shigo ciki yau ijiya maganganun mutane ne ha daga alali har zuwa risala ka shigo ijiya maganganun mutane ne wurare kaɗan kaɗan ne ake jawo ayoyi da hadisai ko ba haka nan bane ba ka ɗauki mai akadari a wani ma ya jibo alal mukallafi ta fi imani in an ce mai dalili da kake so a wanzu abin da ya ba kan baligi ya inganta imani shi aya ce ko hadisi sai ka ce mai akadari ya ce mai akadari annabi ne a ai yayi magana ko to imam abu hanifa yace bai halitta ba ga musulmi bai halitta ga mutum ba ma ya dauko ya ce mu malumai mun ce bai ta inda muka dauko ba shi yasa sai kai san yaya da mutum ka ce mai annabi ya ce sai ka yana cewa to amma malam wane ya ce kana mai annabi yana wani kato ya ce kage shi da ɗan ahmadiyya ai babu bambanci su ma wani katon ne suke bauta ma sun bi san ransu ko shi yasa ana watsi da kowace magana a kama sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi yake lalle ku sani sallar ɗayan ku ba za ta taɓa yiwa ba ba za ta taɓa cika ba har sai yayi arwalla sannan kuma sai yayi arwallan yadda musulunci ya karantar da arwalla to arwalla ma nan in ka kalla yadda take a littattafai da bayyana da mu muke yin ta arwallai yadda take da bayyana da mu muke yin ta daban yanzu misali har yanzu za ka ga mutanen mu suna alwala suna kurkure baki har yanzu ko ba ku ganin su ba a sa ɗan yatsa ba a sa ɗan yatsa ba a sa ɗan yatsa sannan za ka ga wani sai ya wanke nan so uku ya wanke nan so uku alhali hannuwan ne aka ce ka wanke so uku sannan ba a tsatsafe ya tsanyu wurin alwala a karin wanke hannu na harko sai an zo wanke hannu na wurin ka ɗauki siffatu wazo na Dr. fahad ka karanta ta da siffa alwala annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za ka ga mutum sai ya kurkure ba shi ko uku sannan ya shaƙa hanci ko uku shi ma ba a rabawa za ka ga mutum iya shahon kai sai ya sake iban ruwa wata jidin ba a lahu ba in yi mai shimawi ko sai ya sabunta duka ba a sabuntawa kuma ba sunna ba ne ka riƙe alwallah guda ya zama da kullum ita za ka yi alwallah annabi iri iri ce ta cakuɗawa ake yi shi yasa aika aiki ne to sai ka yi azwalla yadda annabi ya karantar da ita sun mai kuli sannan ka ce in ka zo sallah ka buɗe sallah ka da Allahu akbar ha za ka iya yin so guda guda za ka iya yin so biyu za ka iya yin so uku uku kuma za ka iya cakuɗawa nan ka wanke so ɗaya nan ka wanke so biyu can ka wanke so uku za ka iya cakuɗawa ka ɗauki tuhfatul ahwazi na shakka mubarak kori duka ya kawo wannan a can niyya ma na ce in muka zo za mu wani bayani kan jami'ikan nan da ake yi bai falilla ya bi mai nafila mai azhar ya bi mai isha'i mai asuba ya bi mai magariba haka haka haka duka wannan ya inganta mai kasaru zai iya mai wanda mazaunin gida zai iya bin mai kasaru mai kasaru zai iya bin wanda yake zaune cikin gida mutum zai iya zawa masallaci ana isha'i sai ka zo ka bi su da niyyar magariba ai shine malamai suke cewa ikhtilafun niyya ko bambancin niyya yanzu na za mu zuwa mu mu yi azahar wani shi kuma yanzu sai ya ce la'asar ce zai yi misali yanzu kamar wani cikin matsaha wani sai ya tsaya nan ya yi sallah azahar ko da yanzu kuma sai ga za a yi azahar sai ce shi bari ya yi la'asar tun da cikin balaguro yake mu azahar za mu sai bi ya yi la'asar sallar shi ta yi in ka zo masallaci ana sallar isha'i za ka iya bin suka yi sallar magariba duka wannan ai mun dan taba shi satin da ya wuce ko da mun ce yau za mu magana ga shi har mun zo wurin mun wuce kamar mu gane muhimmancin niyya wanda malamai suka tattauna shin wai niyyar liman tana da alaka da tamamu sallan liman da niyyar shi suna da alaka da namamu a suna da alaƙa ko ba su da niyan liman tana tana da alaƙa da tamamu tana da alaƙa da tasu ba ta da alaƙa haka nan ne tana da alaƙa me yasa aha yanzu ɗan liman na sallah sai ya tuta sai ya ja wani kuma duk sallah ku ta lalace a oke kenan daban daban ne a hen sallan liman take da alaka da tamamu wurin biyayya in ya yi su amma niyya yanzu zai iya zama liman inda ya ja sallah misali yanzu yana kasar sai ya yi ya kasar shi misali kai ya yi raka'a biyu kai kuma ka bi shi ya sallar da biyu ka tashi da illa ne ku iri guda ce dole ce sallar da yayi a ita za ka biya haka nan ne ba su da alaka shi ne mabi annabi yace inna ma ju'ila al-imam liyutam bihi an sa shi ne za a yi ko da shi in yayi ruku'i ku in yayi sujada ku sayyidina umar ya taba jan sallah sai da ya sallame sallah sai tuno yana da jallaba sai shi ya ce wa mutane kai jama'a na ja ku sallah ina da jallaba da aya za ji su sallah ku tana nan ta wadai ce sai na saki to yanzu na tana da alaka da kamu da tashi ai kowa sai ya saki Kuna fahimta ko? Shi yasa azu yana da sauki musulunci sauki ce gare shi in ne mutum bai gane mishi bane yana wahala kawai. yanzu za ka ga mutum yana nafila ko sai ka shigo za ka farilla ka bi shi kawai kai a zama da kake yi shi nafila yake kuma za ka bi shi niyya ko ba guda ba ce ba amma kuma kun yi jam'i kai da shi kun samu labar jam'i sannan duk ladan da liman ya samu ita ce kuma mu za ku samu da haka nan ne a akwai matsala ko ko ba haka nan ba wani liman in fatiha ma zai iya ba to yaya an samu matsala kai ma ka gano yanzu an samu matsala ko to ku shuɗi ba guda ba wani ma za ka yana gairin magaruri wani rani ya rana ku ya baro ku ta سبحان الله duniyar nan tana da alaƙa ne da kai karan kanka sai mahalicinka muna fahimta ba ta da alaƙa da kowa annan muhammad sallallahu alaihi wasallam za ka ga in ana tafiya hali na balaguro ko sallar tsoro salatul khawf ko za ka ga wasu sai su zo su ba annabi ayi raka'a biyu a sallame kuma wasu su zo su ba annabi a yi raka'a biyu a sallame to duka farilla ce guda biyu ta farko ita ce farilla wa'ancan su suna farilla shi kuma annabi yana nafila shi yasa cikin uwa nan namu na gargajiya wata rana na zo ina haɗa sallah a jihar da la'asar na yi sallah a jihar sai wani ya biyu mai ida sallah an sallame sai ta ce ta kuma na kaba sallah sai wani ya shigo shi ma sai ji shi ne ma wannan namu na gargajiya yana nan ya haku ya mutsi ida sallah ku dama ya gan da dagaggen wando da gemu ga hulla ce ta ko da aka sallame wannan wata irin sallah ce ina ina ka saba gana ayi sallah haka nace ni yawa ba wanda ya bi ka san kuma nace a ba ayi ne a ana yi nace kware da gaske ana kin ta ko shi ke da shi ke da saboda in ya ga alamu in ya tazo da zan watsa mai kasa ne zai ta ruwa hadisai da ayoyi kenan a zamna lafiya san da ana yi sanni na sanni eh kwarai da gaske ai matsalar da ke da kwai sun dauka abin da su suka rike shi kadai ne gaskiya duk wani wanda yake kan wani abu wanda ba za su ba gaskiya ne ba gaskiya ba ne ba ka lura eh eh kwarai da gaske haka mutane suka dauka kawai mun yanzu ka lura da yan gargajiya suke sallan magariba sai sai har duhu ba wani lokaci ya shigo alhaji sahaba annabi suka ce za mu je mu yi sallar magriba ka halba kibiya kana ganin ta haka ga inda tawai amma sai ka ga ana sallar magriba yanzu bi bi server bi bi ten alhali daga ka duba bi bi ta bi bi tar kanka zaka nemi rana ka rasa ta haka nan ne to amma hada ahlus sunna akwai an galgajiya su ma cikin kwarai da gaske babu ruwan kamar misalin da nake yawan bada irin sallah azhar da suka rike karajar kawai su sun sa karajar daga nan haramun ba ta ba ƙari ba rabi to annabi Muhammad sallallahu alaihi wata rana yana sallah azhar karhe biyu misali karhe biyu da rabi in akwai misalin rana annabi sai ya jinkirta sallah azhar saboda kan mutane su wahala sai hito cikin ranar nan sai jinkirta ta har sai rana ta ɗaya sanyi sannan a yi azahar kuma ɗan lokaci kaɗa a kai a yi la'asar to kaga in kai ka riƙe wannan kaɗai cikin zawa hoshi ne sunna eh yau matsalar da ke da kwai ai ba karatu kuka saba kuna karantar da su misali kenan da abin da suka ko kona ku suka ce suka buge ku ne da su kware da gaske amma ku saba mutane karatun lissafi yanzu in an zo har sai ka ba mutane yanzu misali a ce duka nan muke sallah yanzu nan dan wata rana kaga an ce a zuhur yanzu satin nan akwai rana mun kai a zuhur kare kaza za ka yi mamaki a wani abu zai baka mamaki kaji an ce militaran ko zansan ko karan za a zauna wani abu zai baka mamaki saboda ni ayi karatu ko to amma mutum fi sabilillahi yini yake yana yawo ban tukatar ban shi amsa kuɗi kawai yake yi yaje ya ce ka sauya mai lokaci shi sai ce ma addini ne ka sauya ba ba wai lokacin sallar ba kawai ko ba haka nan bane ba to sai an karantar da mutane sannan a yi aiki ko kashi suka liƙa muku daidai suke
Na'am.
A ce dole sai ban san ki za a bi? Eh. Dami. Yo ai magana da muke kenan mutane ba karatu suke yi ba. Ko ba haka nan bane. Ba yiwa ka tarbi mutum cikin gari ka ga mai wata magana ya dauka. Akwai magana da yanzu nan wurin na sha maganganu ne yanzu in fara nake zama ya zari in ko ba haka nan bane ba sai yanzu ka ga ka iske mutane suna zaune sun fara ita ai sallah a zuwa in ma ana iya ta kare sha biyu da yan mutu suka ce ka ita an yayo baka sha wani abu ko ko ba haka nan bane ba to amma yanzu an bude littafi kan ta da kanka ka auna ka ga ga lokacin ranar ta hito kana shakka kai wannan magana to mutanen da ba su da alaka da karatu kenan dan sai wani abu daidai suke su yi to dama mu kake tsammani yanzu daga bakin jahili wanda bai karatu in ba wawanci ba da sakanci haka nan ne to to mutumin da ke karatu ha me kike tsammani ya hito daga bakin shi in ba ilimi ba muna fahimta to dole sai an karantar da mutane sannan a zo a yi a yi aiki yanzu kamar misali da muka ce shari'a annabi sallar juma'a wata rana ana yin sallar juma'a a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tara ƙarfe goma wata rana sai a kai ta ƙarfe uku wata rana sai a kai ta ƙarfe biyu misali to shari'a annabi sai a sassauya in ka riƙe guda yanzu da a takbir za mu zo mu ji yadda annabi yake ɗaga hannu in annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tsaye daga hannun shi yana sauyawa to kai kullum in kace kai haka Allahu akbar kullum Allahu akbar za kai ka saba mu kullum kullum ita ce annabi yau yayi wanga haka titan zawa ki to kama ka nika sauyawa muna fahimta in ka rike guda yanzu duk da wani yayi wannan ba irin naka ba za ka ji kamar ya zo da saba abu haka nan ne to yanzu in kana yin duka uku ba an yi kai waye ba duk inda kaga wani ya ɗaya cikin ukun nan ka san shi ma sunnar ce ya bi kwarai da gaske kwarai da gaske aha to amma ka gane ha ba ko ina za ka sauya ba da akwai inda in ka sauya ka shi za a liƙa ma bar to kawai ka yanzu ka je masallacin uwa nan namu da kakanni muka ce daga yau sallah ƙarfe biyu ƙarfe sha biyu za mu yi ta da minti ishirin da zarko da minti talatin a yawwa ki sani da ni su ba ka wannan ba su wallahi ha unguwa ce ka bani in kai wasu haka nan ne to amma yanzu in ka zo yanzu misali masallaci ne kuna karatu to jama'a yanzu lokacin azhar da lokacin da yake shigowa idan saboda mu samu lada da alkhairai da annabi ya ce ai sallah farkon lokaci mun sa sallah azhar lokaci kaza shikenan ko ba haka nan ba yanzu su sun yi mamaki za su ga ma ka dace da sunna ko to su hawa an can ni shi yasa nace abin da bani mamaki kansu shi ke koya mana karatun kuma sai ka su suna saba ma karatun Allah subhanahu wa ta'ala ya latar da mu baki daya mala yace wannan hadisi Imam Tabarani ya rawaito shi da isnadi ingantacce mala yace wa kana yaqulu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa miftahu salat al-zuhur abu na farko da ke bude sallah shine zama da mutum yana da tsarki shi ne ya zamana kana da in kana da janaba kana da tsarki in baka da alwala ka je ka yi kai alwala in an ce tsarki da duka nau'ika abubuwan sun shigo ciki har zuwa alwala yace wa tahrimuha at-takbir abubuwan da suke haramta da abubuwan da aka halitta ma ta wajen sallah to kana yin kabbara har ma sun zama haramun gare ka yace wa tahliluha at-taslim kuma abubuwan da ke halitta ma wannan abubuwan sune ne sallama misali yanzu da kai kabbara harama hira ta kare haramun ce gare ka haka nan ne in ma aka sallame halacce ko shine ai wa tahrimuha at-takbir da kace Allahu akbar to an haramta ma duk sauran abubuwa wa tahliluha at-taslim kuma ana halitta ma su shine sai in kai sallama muna fahimta uwa shine ai tan kasa sai malai ya saki lamba ko yace ai wa tahrimuha ma hazama Allah min hadhihi al-af'al yace wa kaza at-tahriluha ai at-tahril ma ma ahalla kharijuha min al-af'al wal murad bit-tahril ina fahimta ai ga kuma yace abubuwan da ake ni haramun shine abubuwan da suke halittatan wurin amma cikin sallah haramun ne muna fahimta yanzu kai kira mutum halaka ne aiko to amma cikin sallah ha ya zama haramun amma in ka sallah ne zaka yi ya zama halaka to shi ne abin da mala yake ne mala yake abu dawud da turmuzi da hakim wa sahih rawahu abu dawud wa turmuzi wa hakim wa sahahu wa faqahu zahabi yace huwa mukharrajan fil irwa mala yake abu dawud da turmuzi da hakim su suka a hakim ya inganta hadisin kuma imamu zahabi ya yi mishi muwafaka ya ce shi ma ya rawaito wannan hadisi a cikin ya yi tafsirin shi a cikin irwa hadisi na ɗari uku da ɗaya daidai malam yake wa kana yarfa'u sautuhu bitakbir hatta yusmi'u hatta yusmi'a man khalfahu annan muhammad sallam yana ɗaga sautin shi wurin kabbara har ya yadda wanda ke bayan shi liman kenan liman in ya zo kabbara yana Allahu akbar ya daga sauti da kyau yadda wanda ke bayan shi za su yi haka annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake kamar yadda Imam Ahmad da Hakim suka rawaito wannan hadisi kuma Hakim sai inganta shi zahabi kuma yayi musu yayi mishi muwafaq a kan wannan malam yace wa kana izama wa kana izama lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance iya rishin lahiya rafa Abubakar sautuhu yuballighu an-nas takbiruhu in annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahiya Abubakar shike daga murya bayan annabi dan ya isarwa da mutane kabbara annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kun ji inda aka samu ladanci ai zakaranci akwai ba ladanci ba dan ladanci shine kiran sallah da tare iqama to shi wannan shi ne ake ce ma zakaranci abinda liman ya gani ce ma ka maimaita to nan ne asali in annabi bai da lahiya sai a kun annabi yayi kabara saboda sautin shi bai shi yadda duk mutanen da ke baya sai abubakar ya daga murya shi saboda mutanen da ke baya su ma su ji malai to wannan hadisi imamu nisa'i imamu nasa'i shi ya rawaito shi yace wa kana yaqulu annabi Muhammad sallallahu ya kasance yana cewa idza qala al-imamu Allahu akbar illi man yace Allahu akbar fa qulu Allahu akbar kuma ku ce Allahu akbar sau kun ji in ba annabi da lahiya Abubakar yana daga sautin shi dan yace da mutane nan kuma annabi ya ce illi man yace Allahu akbar shine illi man yace Allahu akbar kuma ku ce Allahu akbar muna fahimta ilimin yayi kabbara sai ma kai kabbara ta fahi wannan imamu ahmad da bayhaqi su suka rawaito shi da isnadi ingantacce to yanzu ya halitta wani ya rika daga murya kuma bayan liman da sunan zai jiyar da mutane bai halitta ba sai dai in sautin liman bai kai ba to yanzu Allah ya kawo mu zamanin da ke da kwai lasfika ko daga liman ya matsala ya Allahu akbar kowa na ji yo shegan taga ce mana shegan taga ce kawai liman shi ke na daga abu ne koyo wai sai ka ji ladan saboda karambani wala da yana a daidaita sahu kai da kai ma jira shi a daidaita ma naka karkace ma mutane su daidaita sahu aikin liman ne Eh, yawwa a wannan ba daidai ba ne ba kowa zai yin kabbara ne yadda zai wata zai wadatar da kai ba ka daga murya cikin sallah haka shi ta na kusa da kai mutum guda ko da wuta ta dauke in akwai jama'a to shi ne zai ɗaga murya don yin jiyar da mutanen da da ke baya amma duka wannan mutanen namu da suke wai da su na ladanci ba daidai ba ne ba shari'a annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bace suke bi kawai suna bin sarran su suna ba abin da suka ga an taso ana yi amma asali wannan aikin liman ne ba aikin kowa ba ne ba muna fahimta to ya halitta mutumin da ke yin sauti ya bi sallah yanzu kamar matan da ke cikin gida ko kuma sai ka ce tunda dai garin hata can wurin ai tikika tana kai mun bari in bijan ki daga ya halitta ko wani na ji ya ce an tambayi wani malami wai ya halitta ka kamo tele kaga ana sallah sai ka bi sai ka bi jami'i yace mishi eh ya halitta in tahon ya kawo ko gidan ubanka in tahon ya ce to tun daga Saudi ya kawo ko gidan ku sai ka to in ba shi ga saka maka mutu ne bai halitta ka bi sautin liman kadai dole sai in kana kallon liman ko kana kallon wanda ke kallon liman saboda za a iya ya mutewa cikin sallah baka sai ina aka tafi ba haka nan ne za a iya yin kufir ya za ka yi a an yi raka a biyu da kai za a raka a uku sai aka ɗauke wuta kuma ba ka ganin mai ganin liman ya za ka yi ba liman kake zuwa to ai asali tun harko ba kan daidai kake ba shi ne matsala tun harko ba kan daidai kake ba sai ka ji mata wai suna bin masallaci da ke kusa da su suna bin su sallah wannan ba daidai ba ne ki yi to ki bi jami'i in so kike ki bi kawai a yi halitta mata su yi masallaci su yi a yi jami'i da su ko abin ba su haɗa ka haɗa da ka haɗa ba suna can baya Allah subhanahu wa ta'ala ya da mu za ka ga da yawa ana yin wannan shi kuma cikin gashi da sunan littafin nan ya usulla ko na ɗan kodiyo cewa ya duk mutumin ma da ke sallah in liman ya yi kabbara bai bin kabbarin liman sai ya jira ladan yake sallar shi ma ta lalace babu za ka ga wani tsadi da taurin kai musamman uwayen nan namu yan gargajiya suna jin kabar liman wai ba su bin liman wai sai sun jira ladan ya ni hada ka na ladan sabu ya hada ka da shi kawai duk ku duka liman kuke yi so a eh mutanen ba babu zan su sallama subhanallah ji wake jikin Allah malam mutanen mu sai sa to gashi mun kawo raf'ul yadayn daga hannuwa bari mu karanta shi sai mu saurara mai insha Allah malam yace wa kana yarfa'u yadayhi taratan ma'a takbir wani lokaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana daga hannuwan shi tare da kabbara Allahu akbar muna fahimta wa taratan ba'da takbir wani lokaci ha sai ce ba da takbir yayi Allahu akbar sai yayi haka wa taratan qablahu wani lokaci wa kahin yayi kabbara sai ya ce sai haka Allahu akbar to shine malamai suke ce wannan ikhtilafu tanawwu saban nau'ikan ayyuka to kai yanzu ka rike guda kullun kace zaka shine ba shirya annabi ba kaji an ce wani lokaci yana haka wani lokaci yana haka to sunna shine ka bi da abubuwan wannan ba ka rike gudan ba muna fahimta yace wannan daya biyu uku ai ga sunan nake ayi musu nan ba ko yace wayar rawaito na Hong Kong Imam Bukhari da Nasa'i ko na ɗaya da na biyu yace na biyu kuma Bukhari da Abu Dawud su suka rawaito shi malam yace wa kana yarfa'u wa kana yarfa'uhuma mamdudat mamdudat al-asabi annabi Muhammad sallam yana daga hannuwan shi yaya hannuwan shi suna bude ba matsa ba eh suna tsaitsai haka yace la yufarrij bainahuma wa la yadmuhuma annabi Muhammad sallam bai bude ya tsayi shi haka kuma bai kuma bai dunkule hannuwan shi muna fahimta yake yi kenan yana yin haka Allahu akbar baya yin haka kuma baya yin haka kuma bai kamar yadda in shi ake yi wani za ka ga sani da karan bayi haka yake Allahu akbar wannan ba daidai bane shirya annabi shine kai haka Allahu akbar hannuwa suna fuskanta alƙibla kuma ya zama da yaya baka ware su ba suna game wa malam wa yaro to wannan hadisi yake shi kuma imamu abu dawud da ibn khuzaima su suka rawaito wannan hadisi kuma hakim ya inganta shi zahabi ya yi mishi muwafaqa malam yace wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaj'aluhuma yaj'aluhuma huzu mankibaihi annan muhammad hazu mankibaihi annan muhammad sallallahu alaihi ya kasance yana mi yana saita wannan hannuwan nashi daidai kafaɗi mun fahimta in zai sai ya yi haka Allahu akbar sai san kafaɗi yake kuma wa rubbama kana yarfa'i ma hatta yahji hatta yuhaji bihima ko faru azanihi wani lokaci kuma annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana seta hannuwan shi daidai kunnuwan shi wani lokaci ya yi haka wani lokaci ya yi haka kenan ba ka riƙe guda kuma kullum ka yi nan ma muna fahimta ko a a sai tun ka hada aka ce a wannan ya tsawon ga game su aji yawwa wannan kuma imamul bukhari da nasa'i da kuma bukhari da abu dawud su suka rawaito wannan hadisai a ba su bane muka bayani ko su ne muka yi bayani lamba biyar da shida haka ne imam bukhari da nasa'i su suka rawaito na harko na biyu kuma bukhari da abu dawud bakin lamba shida ne ina insha Allah ta'ala sai mu saurara nan sai game da sati mai zawa in Allah subhanahu ta'ala ya nuna muna za mu tashi wada yumna ala yusra wal amru bihi dora hannun dama akan hagun da kuma ka gane cewa wannan umarni ne na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina ji za mu saurara wa ana abin da muka karanta ne daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna kenan inda kwai mai tambaya ko nuri da aka yi kuskure insha Allah ta'ala za a iya magana alaikum salam wa rahmatullah Sai